بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم ووالاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين dukkan godiya da ɗaukaka tabbata ga Allah ma sarkin sarki wanda ya kawo a wannan masallacin da albarka na Abdullahi bin Mas'ud a wannan shirya mai albarka ta arkilla gidan Fulani domin bita mai tsarin na shama'il Muhammadiyya da limamin Tirmidhi Allah ya ji kansa ya gafarta masa a yau muna 27 ga wannan safa hijira da zuriya da ɗari da arba'in da biyar wanda ya daidai da sha uku ga watan tara shekara ta dubu biyu da ishirin da uku miladiya za mu tashi tsari na ishirin da ɗaya babu ma da a fi mafi kubzi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wato babin da ke magana a kan sifa ta abincin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ke ci na hudda wato mata ko kuma a ce biredi kamar yadda ake fassarawa حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود بن يزيد عن عائشة أنها قالت وتولى حديثا أنكر قوشني للسيدة عائشة تاشي تتشي ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدة عائشة تتشي واتو آل محمد صلى الله عليه وسلم يا لنجلا النبي صلى الله عليه وسلم نن كلمة كلمة آل كان نفين واتو إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشيروا matansa da ɗiyansa. Wato, iyalan gidan Annabi sallallahu Alaihi wasallam ma shabi'a min kudu sha'iri yau mai mulka da ayyuka. Sai da Aisha ta ce iyalan gidan Annabi sallallahu Alaihi wasallam ba su taɓa ƙoshi da wainar alkama ba yau mai mulka da ayyuka. Yini biyu jere da juna. Wato, a gidan Annabi sallallahu Alaihi wasallam ba a taɓa jera kwana biyu ba ana cin wainar alkama a ci yau a ci gobe hatta ku da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam har aka karɓi ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da Aisha tana ba mu labarin irin halin da gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ciki cewa rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ba rayuwa ce irin ta daula ba ko mulki ko sarauta a rayuwa ce ta juriya da haƙuri da tsanance-tsanance har ta kai cewa a gidan annabi sallallahu alaihi wa sallam ba a cin wainar alkama ba wai nama ba ko wani abinci babban abinci a wannan masa ta alkama a gidan annabi sallallahu alaihi wa sallam ba a cin ta so biyu jere da juna a ci yau a ci gobe bal an ci yau to gobe ba ita za a ci ba za a ci gaba kila ta yi jirgi ko sai bayan kwanaki wannan yana nunin irin wato rayuwa ta annabi sallallahu alaihi wasallam ta tawazu'i da kuma kankantar da kai cewa mafi yawan abinci annabi sallallahu alaihi wasallam shine wainar alkama wani hadisi yana nuna mana irin haƙuri da kuncin hali wato wannan malamai suka ce hikiman wannan kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallam gidansa wainar alkama ake ci kuma ba za a ajiye kwana biyu ana shan ta ba wato saboda talakawan musulmi su kwaikwayo su bibi halin annabi sallallahu alaihi wasallam su yi haƙuri da irin halin da suka ciki na talauci su kuma yarda da abin da su kuma ya nemi yarda su yarda da abin da Allah ya ba su tare da annabi sallallahu alaihi wasallam yana da damar ya roƙi Allah madaukakin sarki da ya arzuta su da duk wani abin da yake so na abinci da duk wani abin da ya shafi gidansa tare da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi haƙuri da wannan rayuwa wannan hadisi yana karantar da mu cewa yunwa tana daga cikin jarabawa ta duniya haka kuma wannan hadisi yana karantar da mu rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayanta koyarwa ne ga al'ummar su zuwa ranar alƙiyama haka kuma wannan hadisi yana karantar da mu cewa mace da ƴaƴanta wato ta yi haƙuri akan talaucin mijinta da kuma abin da ya samu حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا يحيى بن ابي بكير قال حدثنا حريز بن عثمان عن سليم بن عامر قال سمعت ابا امامه الباهليه يقول ما كان يسكن عن اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير wato Suleiman Amrici na ji a ba Umar Bani yana cewa wato ma kana ya fito an ahli baiti rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam khubz shayi wainar alkama matar alkama ba ta kasance tana yiwuwar saura daga iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba su cin wainar alkama har su ci su koshi har ta yi saura shi ma dai wannan hadisin wannan sahabi mai girma yana tunatar da mu ko kuma yana karfafa mana hadisin da ya gabata cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tare da shi ne mafi soyuwar bayan Allah zuwa ga Allah madaukakin shi ne shugabannin manzanni shi ne shugaban mutane farko da ƙarshe tare da haka yakan yi kwanaki da yawa jere da juna yana mai jin yunwa da shi da iyalinsa ba su samu matar da ke bar da su ba wannan kuma malamai suka ce wato tare da annabi sallallahu alaihi wasallam yana ajiye abinci har na shekara guda a gidansa to annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance akramu khalqin lahi wa ajwalu annabi sallallahu alaihi wasallam shine mafi karancin bayan Allah cikin talaka Allah kuma shine mafi kyautar su ya kasance yakan dauko duk wannan abincin da ya tara ya raba ma ahli sufa da sauran talakawan sahabbai حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا ثابت بن زيد عن هلال عن هلال بن خباب عن إكرمة عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا هو وآله لا يجدون عشاء وكان أكثر خبزهم خبز الشعير ابن عباس يبكي منذ الله صلى الله عليه وسلم يكفن في يبيت الليالي المتتابعة ومنذ الله صلى الله عليه وسلم يكفن في يكن فانا غير جيرين جنات kwana ba ɗaya ba ba biyu ba uku ba wata guda ba wata biyu ba har a shiga wata na uku ɓawuyan ko wa ahalibu wato ɓawuyan yana mai kwana da yunwa yana mai mata cikinsa saboda yunwa kuwa wa ahalibu shi da iyalinsa la ya nuna a sha'a ba za ku samu abincin da za ku ci ba wa kana aksaru khubzihim khubz ash-sha'ir mafi yawan abincin da suke ci mafi yawan matar da suke ci khubzar sha'ir matar alkama ce rawahu tirmidhi wa qala hasan sahih حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد أنه قيل له وبشي sahal bin sa'ad aka yi masa tambaya aka ce masa akala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an-nahi shin ko manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya taba cin farfartatta mata wato mata wadda an farfatta farfartatta wato wadda an nakanta mai kyau ya'ani huwara shi da fasara an-nahi yace yana nufin al-huwara wadda aka nike aka kankaɗe garinta aka tace kullun da aka yi mata alhuwara shi ne addaƙiƙul marfur mafarkan ba da mafa shi ne wato matar da aka nike garinta aka tace kullunta فقال سهل سهل قال أنت أجي ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي حتى لقي الله عز وجل أي ما شيء من الله صلى الله عليه وسلم ko ganin farfartaccen mata bai taɓa yi ba bai taɓa ganin matar da aka nika garinta ba aka tankaɗe garinta aka tace kullunta ba bai taɓa gani ba balle ya ce hatta da sai Allah a kodin har ya taɓa Allah mai وقيل له في أكثر من سهل بن سعد هل كانت لكم مناخل على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم شنكوكنا على مكان كدين wato wanda aka yi rairaye garin mata a lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ta halin sa da fara tsaye ce ma kana da lana munafiq ba mu da mata kadai ne ko maraidin ne wanda ake niki ake kankade wannan gari na mata ta alkama sai sai aka ce mata kai fa kuntum tasla'una bi sha'ir to ya kuke yi kenan da wannan alkama an san cewa alkama an take ta an nake tana da ɓarin tana ta suwa sama to shi na wanda yake tambayar halin da ya ake mata kenan ƙala sai ya ce kunna na kuku fa ya tsiru min kuma tsara sun mara hajimu ya ce yadda muke mata shine mun kasance muna bushe ta sai mu bushe wannan dusar da asama fa ya tsiru min kuma tsara abinda asama na dusa sai ya tashi abin da ke tashi sai ya tashi sun mana a ginin sai mu dame ta mu mai shi ta kullu sannan mai maka rawan bukhari wa tirmidhi shi ma ne wannan hadisin wato yana yi mana bayanin cewa wasu daga cikin musulmai suna tambayar halin annabi sallallahu alaihi wasallam suke tambayar da abin sa'ad daga abincin da yake ci shin ko ya taɓa cin nikakkan masa wadda aka yi lukui lukui mai sulki sai ta hannun ta adai ba su amsa yake a bai taba ko ganin ka bai taba yi har Allah ya masa wafati sai suka tambaye suka tambaye ta hannun ta shin ko akwai abubuwan da ake amfani da su a nike garin mata ko a taci shi na ce babu a lokacin babu wannan sai suka tambaye shi to ya kuke yi kenan ya kuke har ta koma lukui lukui ya ce ai mun ba lalle ta muka yi ba ba dan kaɗa muka yi ba mu da abin da ke can kaɗa wannan garin muna da bushe wannan dusar da aka sama abin da ya tashi ya tashi abin da ya tsara mu haɗa da shi mu wato gane garin mu yi masa da shi wannan bin hadisi yana karantar da mu irin sauƙin rayuwa wadda sahabbai ke yi a lokacin da suka tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka kuma wannan hadisi yana karantar da mu cewa wato yin amfani da wannan matakai ko abubuwan da ake rairaye wannan san mata ya halarta kamar yadda waɗannan da ke tambayar har gusa a lokacin akwai su a kuma wani hadisi yana karantar da mu cewa hutawa da ni'ima tana zuwa ne bayan an sha wahala sannan ake samun hutawa حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يونس عن قتادة عن انس بن مالك قال ما اكل نبي الله صلى الله عليه وسلم على حوار ولا في سفرجه wato an sun malik yace annabi sallallahu alaihi wa sallam bai taba cin abinci ala hiwarin akan teburi wato aza masa kujera ya hau tebur ya ci abinci kuma a ce gani tebur annabi sallallahu alaihi wa sallam bai taba hawan kujera aka aza mai tebur ya ci abinci ba wato wala fi sufurraja suka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba cin abinci akan wani makai wanda ake sa wasu wanda ake kira sufurraja wanda ake kira daro wato wani karamin makai ne wani kwano ne wanda ake sa kayan alatu kamar asa irin latas irin tumatur abinda mutum kafin ya ci abinci zai ci wanda zai buɗa mai shawar cin abinci to annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba cin irin wannan ayyuka wala khubiza lahu muraqqaqun haka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ba a taɓa yi masa mata wadda Allah ne mai taushi qala ana sun malik yace fa qultu la qatada sai ni ce maka qatada fa alama kanu ya'kulu kenan idan ba su cin abinci a akan khiwan akan tebur to bisa ni ake ta abinci kenan bisa ni suke ta abinci qala ala hadhihi sufa wato suna cin abinci akan waɗannan faju ne akan shimfiɗa fata sai su zauna su ci abinci akan wannan fata idan an ƙara ci abinci sai a naɗe shi ma da wannan hadisi yana mana bayani cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa cin abinci yana zaune akan kujera ba aka aza masa tebur ya hau kan kujera ci abinci haka kuma bai taɓa cin wani abu wanda ke sa mai shawar cin abinci shi ne kira su kurbaga wato wannan daro din saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai ma samu abin da zai ci har ya koshi ba na masar alkama balle ma har ya ci wani abu wanda zai buɗa mai shawa na wannan daro din annabi sallallahu alaihi ya kasance idan zai ci abinci zai zauna ne akan ƙasa kamar yadda hadisan da muka yi satin da wuce cewa zai ruha na akan ruwan yunin ko kuma ya zauna ya kafa bisa kafafe ta hagu ya kafa kafafe ta dama haka annabi sallallahu alaihi ke yi ya zauna ya ci abinci idan aka ci abinci akan wannan wajen a an ƙare sai a nafi wannan hadisin dai yana karantar da mu cewa abinci wasila ne hanya ce wadda in ka ci wato mutum na ci abinci ne saboda ɗaya samu ƙarfi na ibada ba wai haya ba ne ba shi aka mishi ba ba wai cin ana rayuwa ne don a ci ba a ana ci ne don a rayu don a samu ƙarfi a yi ibada ba shi an gaya ba haka kuma wani hadisi yana karantar da mu cewa wato cin abinci saman tebur ya halarta in dai ba don ana nuna girman kai ba ya halarta حدثنا أحمد بن مريع قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن مجالب عن الشعبي عن مسروق قال دخلت على عائشة فدعتني بطعام وقالت ما أشبع من طعام فأشاء أن أبكي إلا بكيت قال قلت لما قالت أذكر الحال الذي فارق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا والله ما شبع من خبز ولحم مرتين في اليوم مسروق yake cewa wata rana na zo inda sai da Aisha wato masruq ya kasance yana cikin tabi'ai wanda suka lizinci sai da Aisha yace na shiga wurin sai da Aisha fa da asli bi ba'ani sai ta sa aka kawo min abinci wa qalat fi tafci ma ashba'u min ta'ami wato ban taba koshi da abinci ba ba zan koshi da abinci ba fa asha'u an afiya illa baki in ga damar in so in kuka fashi na kuka duk sanda da ci abinci to ina jin kuka na tuhu zan yi kuka qal sai masu ya ce قلت لما sai tambayar sai da Aisha don me kike kuka qalat sai tace azkuru al-hala allati qarata 'alayha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ad-dunya abinda ke sa kuka shine ina tuna halin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rabu da duniya akan wannan halin wani hali ne tace wallahi ma shari'a min khubzin wa lahmin marratayn wallahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba koshi da mata da nama so biyu yau a cikin yin guda bai taba a rayuwarsa a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koshi da mata da nama a ɗaya rana to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba yana wannan abu in duk tuna shi yana sa ni sai da Aisha kana tuna wannan hali na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin ita kuma lokacin da take wata magana wato kamar an samu yalwa wato akan samu abinci kala-kala amma ta kawo ma shi wato masoro tana kawo ma baki abinci sai take tuna hayar annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi dafrai yana kwana da yunwa amma bai taba koshi da mata da nama so biyu ba ga yi to shi sai shi ya zama so ake tambayarsa me yasa ke kuka sai ta bashi wannan ansa ita kuma sai da Aisha a cikin sa kuka damuwa da irin tsananin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haɗu da shi a wannan lokaci a lokacin da take tare da shi da kuma wannan makamin wanda ya kuce mata lokacin da take tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam na abutaka da annabi sallallahu alaihi wa sallam yanzu kuma ba ta tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam to wannan abin in ka tura shi ke sa ka damuwa har ya kai ya sa ka duka wannan hadisin dai yana karantar da mu cewa idan mutum wato yana cikin yalwa yana cikin wadata bai zanka suna baya a lokacin da yana cikin tsanani kuma yana karantar da mu cewa wato gudu yana zuwa bayan an samu tsanani idan tsanani ya tuhu to bayan ka gudu na zuwa wato inna ma al'usri yusra fa inna ma al'usri yusra inna ma al'usri yusra abu wannan hadisi yana karantar da mu cewa girman bako da bashi abinci sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود بن يزيد عن عائشة قالت ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى خبز وتسيل عائشة تشيخ من الله صلى الله عليه وسلم بيتبقوا شيدا وينال الكمامة ما الكمامة يومين متتابعين من يوجد هذا الجنة a jera yake yi kullum ana ratar alkama har kwana biyu to a nasar salon bai ba a taɓa jera gida ta haka bai taɓa ƙoshi da su ba rana biyu jere hatta kuma da har Allah wa ta sarki ta tsare shi ma da wannan hadisi yana karfa hadisin da ya gabata حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن ابو معمر حدثنا عبد الوارث عن سعيد بن ابي عروبه عن قتادة عن أنس قال ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أخوان ولا أكل خبزا مرفقا حتى مات wato an take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa cin abinci ba bisa ga teburi ba wala akala khubzan murafaqan haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa cin mata wacce aka yi nahi nahi mai taushi wanda ita ce ta fi wadda ke nuni kan ni'ima to annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba cin irin wannan matar hatta mata har annabi sallallahu alaihi wasallam ya wafaci wato wannan shine wato babu da ke magana kan abincin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke ci na mata wanda mafi yawa mafi yawa abincin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke ci shine mata matsayin tuwo kamar yanzu da ake cewa da an yi tuwo za a yi masa miya wannan bari yana magana a kan tuwon da annabi sallallahu alaihi wa sallam ke ci wanda mafi yawa shi ne mata kawai da ta alkama to sai shirbabi na ashirin da shida wanda ke bayani a kan niyya wadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ke haɗawa da wannan mata ya ce babu ma ja a fi sifati idani rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wato babin da ke bayani a kan sifar wato niyyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato an ce al'ida wato shine tsome wato abinda ake kadawa abinda ma ake sa da mata abinda ake tsoma wa mata a ciki a hada a ci shine al'ida حدثنا محمد بن سهل بن عسكر وعبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وعائشة تاتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إيما الله صلى الله عليه وسلم يأتي نعم الإدام الخل نعم الإدام الخل ماذا اللبنية أبدا أكي كرا الخل والخل shi ne abin da larabawa ke amfani da shi a matsayin miya wasu ruwa ne waɗanda ake haɗawa da inabi ko wasu ‘ya'yan itace waɗanda ake haɗawa a yi shi kamar miya wanda ana kiranta vinegar wato wanda ake haɗawa a yi miya da shi ya zama kamar miya ko makarci to wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallam dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ci duk abin da aka kawo masa ba a taɓa kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam abinci ba ya aibata shi ma ada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma ada qattu annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba aibata abinci ba sannan bai taba wato nuna tsawata ko nuna damuwa kan iyalin sun kawo masa abinci don haka wata rana ya nemi iyalin na cewa su kawo masa abinci sai aka so aka zo masa da mata kawai ba ta da miya to sai aka zo masa sai ya san bayan shi ina miya sai aka zo masa da wannan alhamdu to da haka da aka kawo masa wannan alhamdu din sai ce ni'mal idamul hamd ma dalla da miya abin komawa shine alhamd wannan ne da dare قال عبد الله بن عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن يشي في حديث في اناش حديث يشي نعم الادام او البدن duka ɗaya ne da shi al'idam ko kuma al'urmu da ana nufin miya yace alhallu ma dalla da miya shine alhallu wa'annan ruwan da ake sa masa a cikin tsoro Na'am. Shi ma wannan hadisi yana karantar da mu cewa halalcin yawan abinci da kuma magana idan mutum yana cikin cin abinci. Har kuma wannan hadisi yana karantar da mu yarda da abin da aka samu na abinci da rashin kallafa ma rayuwa cewa sai an nemi wani wanda rayuwa ke sha'awa. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الحوار عن سماك بن حرب قال سمعت ابن عمار بن بشير يقول ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما يأتي من السفر ما يملك بطنه. نعمان بن بشير يكفي شيوا وأنه يكفي شيما أبو كان زمان يكفي مصر ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ إيه بقصة شيء game da cin abinci da abin sha kuna cin abin da kuke so ku sha abin da kuke so kuna cikin yalwa yanzu ku ci abin da kuke so ku sha abin da kuke so laqad ra'aytu nabiyyan sallallahu alaihi wasallam wallahi hakika na ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma yajidu min al-daqali ma yamlahu na ga annabi annabi sallallahu alaihi wasallam alhali ne bai samu wani abu da zai cika cikinsa ba ko da lalataccen da biyu shi ne addafa wato lalataccen da biyu na ga annabi sallallahu alaihi wasallam da samu abin da yake cika cikin sa saboda yawa ko da ko abin nan lalataccen da biyu wato na farko bashir ya ga mutane a wannan lokacin suna cikin yalwa suna cikin ni'ima sai ya so ya faɗaɗar da su akan wato boriya kan ni'imar da Allah ya musu da kuma rashin kwaikwaiwa kan wani ni'ima sai tuna musu da irin halin da manzo Allah ta ba su ne a lokacin da yana da rai sai ba su labarin cewa lallai ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa saboda yunwa bai da wani abu wanda zai ci ya koshi ko da ko abin nan lalacin shi ma duk wannan hadisi yana karantar da mu nasiha cewa nasiha hakkin musulmi ce akan ɗan uwansa musulmai لا تلبسوا أخم ولا حدثنا عبد بن عبد الله بن زايد قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن محارب بن عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضل صلى الله عليه وسلم ياتي نعم الإدام أو الأم الخلد ما دل على شيء الخلد ولن ruwan da ake sawa an sa magani kuma ɗayan ne حدثنا هنان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ايوب عن ابي قلابه عن زهدان الجرمي قال كنا عند ابي موسى الاشعري فاتي بلحم دجاج فتنحى رجل من القوم فقال ما لك فقال اني رايتها تاكل شيئا نتنا فحلفت ان لا اكلها قال ابن فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم الدجاج wato zahdar aljarmi ya ce wata rana mun kasance inda abin musa al-ash'ari a wurin musa a wato abin musa al-ash'ari sahabin da nabar muhammad sallallahu alaihi wasallam wato da muka zo wurin sa fa utiya bi lahmi da zali sai aka zo wato mana da abinci aka zo mana da naman kaji aka kawo mana abinci wanda abincin naman kaji ne fata na haramun min alkhawf a cikin Sun mutane da ke cikin annan yawan mutum ya ƙara baya ɗan ja baya. Amma bai son ya ci abincin. فقال يا أبو موسى العشرية في مكة ما لك بالضرورة ما تكيني فقال سيمشي أني رأيتها تأكل شيئا نتنا سيمشي مثلا مينا ذا وكذا شوايا كذا تأكل شيئا نتنا تنا تشن ولا أبو ما يقول نواري فحلفت أن لا أقولها سيميرا سوى وبلون ساكت كذا ba zan sake cin naman kaji ba saboda ya kyamace ka don sarta yadda ka taɓa tana cin kamanta ƙwala sai a musu ashirin ce masa kuɗi zo ku saka ci fa in yi ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya akulu rahman hakika ni na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cin naman kaji wato wannan hadisi ne wani bayanin cewa wasu mutane daga cikin tabi'ai sun zo wurin abu musul ash'ari babban sahabin nan mai girma bayan sun zo wurin su sai su kawo musu abinci wanda wannan abincin naman kaji ne to daga cikinsu sai wannan mutumin ya ja baya bai son ya ci abincin sai abu musul ash'ari ke tambayar sa ya hana masa cin abincin sai ce masa ai ya taɓa ganin kana cin wata karanta sai abu musul ash'ari ya ce masa to ya sani cewa ya taɓa ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cin naman don haka ya umarce shi ce ci wannan abincin sannan ya je ya daili kan fara karon tsuwar da ya saboda abin koyi ko gaba ɗaya ya ce masa abin koyi ko gaba ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cin kaji don haka ya koyi da shi sai ya zo mai ci wannan abincin wannan hadisin dai yana karantar da mu ƙarfin faɗan sahabbai da duwanullahi alaihim wato da biyar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam har kan abin da ya shafi ɗabi'a kan abin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haka kuma wannan hadisi yana karantar da mu kula da baki kamar yadda abu musul ashirul kula da bakin sai kiran wasu saboda kula da baki yana cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam حدثنا الفضل بن سهل الاعرج البغدادي قال حدثنا ابراهيم بن عبد الرحمن بن مالك عن ابراهيم بن عمر بن السفينه وتؤثر ابراهيم بن عمر بن السفينه عن عن ابيه عن جدي وابن سفينه ولم عن جده يجد يعني سفينه شيء ابراهيم بن عمر بن سفينه wannan tare ana kiran sabila ne saboda wata rana yana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam suna tafiya sai ya tsufa kayan mutane da yawa masu yawa ya aza kan bai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa ma anta illa sabila kai ba kowa ba ne face kamar jirgi to shi yasa ake ce masa ake masa rakabi da sabila وسبيل الكتوى أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حمار وزو يكتوى ناشي ناما حمار رسول إكرا حمار تعالى مزوع الله صلى الله عليه وسلم ناشي ناما وزو تعالى النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث دلالة على حل أكل الدجاج وأنه من الطيبات wato hadisi yana nuna cewa akwai dalala cewa halalcin cin nama kaji cewa ko yana cikin daɗa da yana cikin nama masu daɗi daga shi ya ci tare da manzala tana ya ci nama wato kumarai wato kumarai wani tsuntsu ne mai tsawo yana da tsawon waya sannan kuma yana da launi kamar a ce baki-baki mai haɗe haɗe haka ya fi kaza girma sannan kuma bai kai girma a wawa ba shi aka ci na sun san kumarai shabawa to shi ma wannan hadisin yana ƙarfafa mana wannan hadisin da ya gabata kan halalcin wato cin naman kaji حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب عن القاسم التميمي عن بحر الابجر الابجرمي قال كنا عند أبي موسى الأشعري قال wato harabar jami'i yake cewa mun kasance wata rana a wurin abu musa al'ashari qala taqaddama ta'amahu wa qaddama fi ta'amihi nahwa al-zaki sai yasa aka gabato da abincin sa yasa aka kawo abinci wa qaddama fi ta'amihi nahwa al-zaki ya gabato da naman kaza a cikin wannan abinci wanda ya kawo rajulun min bani sayyidillah wato a cikin waɗannan mutane da Allah akwai wani mutum wanda yana cikin kabilar banu taimilla wato kabilar banu taimilla da ana kiran su wato a banu taimilla ka da lokacin jahiliya lokacin musulunci ta kamar shi su banu taimilla wannan mutum yana cikin wannan kabila ya ce ahla wannan mutum ya kasance jari launin za ka faja ne ka annahun maula kamar kafin shi bayan bawa ne ƙara sai shi mai ruwa ya ce falam yadda sai zan bai yi kusa da abincin ba in bai wuce ba ƙara da mu abu musa sai abu musa a shari'a ce masa udu ka yi kusa ka ci abinci bai yi fada a yi wa zuwan bayan sallallahu alaihi wa sallam a kan biyu ka yi kusa ka ci wannan nama na kaji hakika na ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sha makaci faƙala sai ya ce in biya aiki ku ya kulu shaihan faƙazintu hakikani na ga wannan kajin yana cin wani na ƙazanta faƙazintu ku sai na yi kama sai na ga ƙazanta ne fahalantu Allah a ta'amahu a ganin sai ni rantsuwa cewa ba zan sake cin sa ba sai shi abin musulacin ce masa ya so ya ce ɗaya ka fara saboda ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shi naman kashi rawahu bukhari wa tirmidhi حدثنا محمود بن عينان قال حدثنا ابو احمد الزبيري وابو معين قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن رجل من اهل الشام يقال له عطار عن ابي اسيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا البيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة wato abi asirin ya ce mazu Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kulun zaita wato ku ci wato man zaitun kulun zaita ku ci man zaitun ku ce shi tare da wato masa ko kuma ku sha wannan mai na zaitun sannan wasan hidubi ku sha ha ku sha hidubin ku da shi fa inna hu shajaratun mubaraka hakika wato man zaitun min shajaratun mubaraka an tsero shi ne daga canya mai albarka wato kamar da Allah ya faɗi ta ce Allahumma nuru samawati wa nafsi masallu min shikatin fiha musbah المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دبي يقال من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية الله يشهد من شجرة مباركة wato daga ittanya mai albarka shi ne annabi sallallahu alaihi wato shi zaitun shi man zaitun an ɗebo shi daga ittanya mai albarka wato malamai suka ce an sifanta wannan sanya ta zaitun mai albarka saboda an samu annabawa wanda suka yi mata addu'a suka sa mata albarka fiye da annabi sallallahu yadda ake ce mata shajaratun mubaraka daga cikin waɗanda suka sa mata albarka akwai shugaban su shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ce ku ci ku sha man zaitun sannan kuma ku sha ne da shi yana magani na cututtuka daban-daban kamar yadda aka sani wannan hadisi a nan sallallahu yana shirya al'ummar su zuwa ga alkhairi wanda Allah madaukakin sarki ya sanya a cikin wannan itanya ta da al-zaitun wadda ta kasance mai albarka wadda wannan itanya tana tsirwa ne a cikin wato ƙasa mai albarka wadda wannan itanya tana fitar da mai wanda man ana shafa shi da gashi da jiki domin magani sannan kuma wannan zaitun ana amfani da shi matsayin miya wanda ake sa magani wanda har yanzu larabawa suna amfani da shi matsayin miya mafi yawan kasashen larabawa da su kumza to suna haɗa da wannan zaitun su tsoma ciki su ci tare saboda maganin da a ciki da kuma albarkar da ake tare da shi حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن زيد بن اسلم عن ابيه عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ الزيت والكهن به فانه من شجره مباركه عمر بن الخطاب أن شيخ سيدي موضوع الله صلى الله عليه وسلم يأتي خذ الزيت وتنفشي man zaituni ku sha shi ku ci abinci tare da shi wa tahinu bihi sannan kuma ku shahe jikin ku ko gashin ku da shi yana da albarka yana maganin abubuwa da cututtuka da dama da ke fa inda hunin shiga watan mubarak hakika shi zaituni man zaituni an ɗero shi ne daga ita mai albarka Now. حدثنا السنجي وهو أبو داود سليمان بن معمر السنجي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وأتياك قول أن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه إن وقع حديثه سيدي ولم يذكر فيه عن عمر بأن بنيشي و وأتياك قوش تبع سيدنا عمر بعد هنا حديث سيد الثالث سيد المسلم حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الدباء فأتي بطعام أو دعي له فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه لما أعلم أنه يحبه أنس بن مالك كتشيوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الدباء النبي صلى الله عليه وسلم يا كسنجي واتو الدباء تما كوكما اتشن كبوشي وسنا فسروا تما saboda ya tsawon aka dafawa ko kuma kabushi to kana ya rajibu sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu wato kabushi na ba shi shawa fa'utiya bi ma'ani sai aka zo masa da abinci aw du'iya lahu ko kuma an gayyaci annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin sahabbai wani ya gayyaci cewa ya zo ci abinci to annabi malik ya ce muna cikin cin abincin fada alikum al-tabba'u sai ni shiga ina bibiyar wannan zuma ko ka bushe ina cikin abincin ina bibiyar sa fa abahu bayna yadayhi sallallahu alaihi wasallam sai in aza wannan kabushin gaba da annabi sallallahu alaihi wasallam aza mai shi saboda lima alam annahu yuhibbu saboda abin da na sani na cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana son wannan kabushi malamai suka ce abin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ke son sa saboda yana ƙara wasira yana ƙara hankali sannan yana daidaita wato bayyantaka rutuba idan mutum na fama da ciwon zafi to idan yana cin kabushi ko duma to yana daidaita mai wannan zahin kuma yana ƙara basira shi yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake son wannan kabushi ko kuma duma rawahu tirmidhi wa ghayruhu sahih حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حفص بن رياض عن اسماعيل بن ابي خالد عن حكيم بن جابر عن ابيه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عنده دباء يقطع فقلت ما هذا؟ قال نكثر به طعاما wato yake cewa shi baban hakimu bijabir ya ce wata rana na shiga inda annabi sallallahu alaihi wa sallam fara'aitu indahu ba wato sai na ga wannan kabushi a wurinsa sai na ga kabushi a wurinsa yau a tsawo ana yayyanke shi daga annan sallallahu ya yi ka bushi ko kuma wannan noma wa kullu zalati ma hada me wannan yana da Allah qawl sai ce mu kafiru bihi ba'ama muna sa cikin abinci saboda abinci ya ƙara yawa muna yawan da abinci mu shi na'am قال أبو عيسى وجابر هو جابر قال وقال ابن أبي طالب وهو رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نعرف له إلا هذا الحديث الواحد وتشير أبو عيسى الإمام الترمذي يمشي جابر أن أكثر جابر بن طالب وأن أكثر ما كان يقول أبي طالب يمشي مسلم ولا يكتب تشكيل صعبه ولا ثلاثين أما هو صور حديثي يا رواه إما ولا حديث رواه ماجه وترمذي صحيح wannan hadisin dai wato yana nuna muna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana kai iyalinsa hidimar abin da shi shafi aikin gida annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cikin gida yakan taya iyalinsa hidima a cikin gida حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام شرعا أنس بن مالك يقول وترانا حقيقة ولي مدمشي ولي سيلة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام شرعا wato ya gayyaci annabi sallallahu alaihi wasallam domin ya ci abinci wanda ya shirya masa قال أنس أنس يبكي فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثالث تفسير تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك إلى ذلك الطعام سوى غولنا بكتشن عند أحد يجيبنا فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير وتسوى المجمع سيلا سيبسا تولا مات كالكما زوى رسول الله صلى الله عليه وسلم wa marakan fihi dubbaru da romuwa wata romuwa wata a cikinta akwai wannan kabushi akwai kabushi a ciki wa qalilun da kuma busasshen nama wato kirishi قال أنس أنس يمشي فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع التباع وحسين كما قال الله صلى الله عليه وسلم ينادي بها ولن كبوشي حوالي قطعة بيجل kwano abinci yana bibiya inda kabushin yake to tun wani lokacin da naga annabi sallallahu alaihi wasallam na son wannan kabushin falam azal tuhibbu tibba'a min nawmi wato Allah sai ce daga ran nan ban gushe ba ina son wannan kabushi tun wannan rana ya kasance duk inda na gane ina cin ina cin ina son kabushi na shi ma duk wannan hadisin yana yi muna bayanin cewa wani sahabi da cikin sahaba an sallallahu wanda ba ma san sunansa ba wato wannan yana nuna irin tawazu ina Allah sallallahu alaihi cewa duk wanda ya gayyace shi zuwa ga kan abinci to Allah sallallahu alaihi wasallam wannan gayyata ya gayyace Annabi sallallahu alaihi sannan ya masa tattalin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ke so wannan kabushi ya daha masa kabushi tare da romuwa da kuma kilishi annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi wannan gayyata a tare da sa a tare da shi akwai aisha bin malik wannan shine ne masa hidima annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cin wannan abinci yana doko wannan kabushin yana bibiya ne a cikin wannan kwana abinci yana ci wannan ba don kowa ba saboda irin tsananin son da annabi sallallahu alaihi wasallam ke yi da kabushi a lokacin da aisha bin malik ya ga wannan shi kuma sai ya kwaikwayo da annabi sallallahu alaihi wasallam daga wannan rana ya kasance yana kwaikwayo da manzo Allah ya sallar da cin kabushi wato wannan yana nuna mana alalai kwaikwayo da sabon manzo Allah ya sallar da yi a nan har kuma wannan hadisi yana karantar da mu halalcin karɓa gayyata duk wani wanda ya gayyace ka zuwa ga wani zuwa da kan abinci sannan wannan hadisi yana karantar da mu tsananin tawari na annabi sallallahu alaihi wasallam na karɓa gayyatar wani wanda bai ma sani na lura da lokaci nan za mu tsaya قول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت